ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna farin ciki da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haɗuwarmu bayan hutu na sallah wannan kenan shine komowa karatu bayan sallah a yau muna goma sha bakwai ga watan zulhijja hijira daga maka zuwa madina 1446 domin vincent wannan shine darasinmu na 33 a cikin kitabun sala kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine wani baiti ne na alimamu shafi'i wanda yake karantar da mu yadda ya kamata mu kasance a wajen nasiha yake cewa ta'ahadani nasihata fi firadin wajannibni nasihata fi jama'a fa inna an-nusha bayna an-nasi naw'un min at-tawbih la arda istima'a imamu shafi'i ke cewa in za ka yi mini nasiha abokina to ka mini nasiha ne kadai ka nisanci mini nasiha a cikin jama'a ya ce fa'innan nusha bainan nasi nau'un minat taubihi la'ar da stima'a ya ce domin yin nasiha a cikin jama'a wani nau'in tozarci ne ba zan yarda ka saurari wannan ba ma'ana wannan kamar yana nuna muna ashe yana ɗaya daga cikin ladabi na nasiha idan za ka yi ma mutum to ka yi ƙoƙari ka keɓance sa a dabra ka yi masa nasiha wannan zai yi sa ya karɓi nasihar ka amma in ba shi ba zai ɗoka kamar cin mutunci ne kake masa wallahi ko da da zuciya guda ka yi nasiha shi zai ɗoka kamar cin mutunci ne kake masa kuma wannan ba ɗabi'a ba ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance idan ya ga wani yayi laifi ko ya keɓance sa a cikin jama'a a dabura ko kuma ya yi mai nasiha gairu mubashira kun san akwai nasiha mubashira akwai nasiha gairu mubashira direct da indirect mai nasiha gairu mubashira shine kai amma baka faɗi sunan mutumin ba kuma baka nuna da wani kake ba misali za ku ga hadisi da yawa sai ku ji manzon Allah ya ce ma balu aqwamin me yasa wasu mutane kuma yawa mutum guda ma ne yayi abu amma sai ya ce ma balu aqwamin bai cewa ma balu fulanin fa'ala kaza misali ana cikin sallah sai manzon Allah ya lura da wani mutum yana ɗakan shi a sama yana kallon sama in san dama yana daga cikin mu'jizan manzon Allah in yana sallah duk abin da yake bayan sa yana gani bayan an kare sallah sai ce ma balu aqwamin yarfa'una absarahum bi salati me yasa wasu mutane suke daga gannan su a zuwa sama ko su bari ko Allah ya sabce ganin nasu ya sabce idanun nasu wurare da yawa sai manzon Allah ya ta nasiha ba tare da ya kayyade mutum ba idan kuma yana so ya kebance ka sai ya kebance ka kadai ya maka nasiha kenan mu luzumci wannan dabi'ar ita nasiha abu ne wanda yake mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu mir'atu akhihi al-mu'min shi musulmi shi mumuni madubin dan uwansa mumuni ne me ake nufi da madubi shine ma'ana yana kallon abin da ya na kuskure ya gyara masa kuma sannan yana kallonsa in yayi alkhairi shi ma ya kokarin koyi da shi shine ma'anar almu'minu mir'atu akhihi almu'min a wajen sharri da wajen alkhairi dukkanin shi mumuni madubi ne a gare ka in ka ga yayi sharri ka masa nasiha kuma ya zamanto kai ma wa'azi gare ka kada kai domin Hausa ke cewa gani ga wane ya ishi wani tsoron Allah ko wannan shine ma'anar mumuni madubin mumuni ne a wajen sharri da wajen alkhairi Allah ka ba mu ikon kyautata nasiha ga yan uwanmu in kuka lura daga cikin usulubin annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yace kuma inni da'awtuhum jihara wa kuma inni asrartu lahum asrartu lahum wa israra an ga yabi ne farkon aya yake na'am inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا يعني الإسرار شيني النصيحة السرية wannan shine kenan Allah ka ba mu ikon yin haka mali yace babun fi kam tusalli almar'a nan ne zamu tashi babin bayani akan fi kam tusalli almar'a a cikin tufafi nawa mace za ta yi sallah da hijabi kawai za ta yi ko a'a sai ta sa riga ta sa zane kuma ta sa dan kwali kuma ta sa hijabi shine ma'anar fi kamkin أي في كم ثوب تصلي المرأة حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب أتكم ميمتي يكي أكن تتيسلى نكايا فقالت سيتكي تصلي في الخمار والدرع ذات يسلى أتكم الخمار shine dan kwali wadir'i as-sabiq da riga doguwa mai kabri allazi yughayyibu zuhura qadamaiha wadda take boye saman dugaduganta حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن ابن دينار عن محمد بن زيد بهذا الحديث يا بام لابارن irin wannan hadisin قال yace an ummi salamata annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummu salama ta tambayi manzon Allah atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimari shimmace za ta yi sallah a cikin riga doguwa da kuma dan kwali laisa alaiha izarun alhali ba ta sanye da zane a ƙarƙashinta ƙwala sai mazu Allah ya ce idan kana diru sabiqan idan ya kasance dai rigar doguwa ce mai kauri yughatti zuhura qadamaiha tana rihe saman dugaduganta to ya wadatar kenan wannan sai nuna ashe mace ko ba ta da zane inda tana dogon riga ya wadatar haka shi ma namiji in dai har rigar doguwa ce ta ruhe a ƙasa to babu lahi ƙala abu dawud rawa hadal hadithu malik ibn anasin wa bakr ibn mudara wa hafs ibn ghiyas wa isma'il ibn ja'far wa ibn abi dhi'b wa ibn ishaq an muhammad ibn zaid an ummihi an ummi salama lam yadhkur ahad minhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daga cikin wannan marawaitan babu wanda ya rawaito cewa manzon Allah ne ya faɗi wannan maganar kasaru bihi ala ummi salama sun takaita hadisin ga ummu salama wannan hadisin da'ifi ne marfu'an sahihun mawqufan ya aka jingina shi zuwa ga manzon Allah bai inganta ba amma ya aka jingina shi zuwa ga ummu salama ya inganta malamai suna ba dalili da wannan hadisin akan cewa ashe mace idan ta yi sallah ƙawahunta suna waje to sallar ta ba ta yi ba domin yana ɗaya daga cikin suturar mace al'auran mace ƙawahunta malamai sun yi sabani dangane da al'auran mace menene al'aurata me ba al'aurata ba akwai mazhaba ta shafi'iyya su ne suka ce kulluha aura ma adal wajhi wal kaffaini in mace za ta yi sallah gaba ɗayan jikinta za ta ruhe sai dai huska da kayan hannu an gane ko to sai mazhaba ta hambaliya su ne suka kai a dukkan ta al'aura ce komi na ta al'aura ne in za ta yi sallah an gane ko nan suna bayani akan al'aura ta sallah in za ta yi sallah komi na ta sai ta rufe sai in ya kasance wuri ne wanda a janib ma'ana mazaje wanda ba muharramanta ba ba za su iya ganin ta ba na gaba su ne mazhaba ta malikiya su kuma sun yadda da shafi'iyya amma su sun wuce suka ce su ko gashi ma ya bayyana da a ce mace za su sa hijabi sai gashin ta ya hutu an gane ku to suka ce ba ta da sallah hatta ha a malikiyan cikin ma hatta su sun yadda da cewa hatta kawahun mace dole ne ta rage su a wajen ne a wajen sallah in kuka lura a kwanaki akwai ɗaya daga cikin tsohi wanda suka shahara da malikiyanci wanda Allah ya masa cikawa Sheikh Sa'id Hassan Jingir lattizon nan wanda duke ma yake tahiya wanda ya rasu ba a jima ba ai kun ga wata bidiyo da yake nuna yake cewa duk mace da ta yi sallah kawahu kawahunta suna waje ba ta da me ba ta da sallah nan yana gai ne a malikiyance abinda ya sa nake ta a malikiyance don saboda kun sa akwai wanda su sai zai malikiya suka yi da ita to shi ne to kenan wannan shi ne me yake nuna man dai mace dukkan ta al'aura ce ta yi kokari ta kula da ruhi gaba ɗayan jikinta magana mafi inganci dai huska ba ta a ciki da tahin hannu wannan ita ce magana mafi inganci domin an zo a wajen sallar idi manzan Allah ya zo yana ma mata hudu ba sai yake cewa ya ma'asharar nisa tasaddaqna fa inni ra'aytukunna aktsala ahl ahl ahlan nar ku yawaita sadaka domin na ga ku ne in wuta sai bilal yace sai wata mata ta tashi mai jajayen kumatu inda akwai liƙabi ana ganin kumatu an gane da kyau ko yace mai jajayen kumatu sai ta tashi tace dan me yasa ya banza Allah muka yi kowa yawa cikin wuta لأن كنا تكفرن تكفرن العشير وتكثرن اللعنة kun ga wannan hadisi dalili akan cewa huskar magana mafi inganci ba al'aura bace amma aliki shi zamanto alkhairi wallahu ta'ala a'lam babul mar'ati tusalli bi ghairi khimari babu mai bayani akan mace da za ta yi sallah ba tare da dan kwali ba حدثنا محمد بن المثنى حدثنا حجاج بن منهال حدثنا حماد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض ألا بايا كربا سلر متشي ود تبلغ شين حائض إلا بخمار سيد أنقوالي معنا سيتاره كنتا قال أبو داود رواه سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم kina sai nuna wadda bata balaga ba ita in tai sallar tayi a sallar ta tayi na'am sallar ta tayi ko bata yi ba ita ma bata yi ba an gane ku nan manzo Allah yake haidin ne dan saboda min babil al-ghalaba don mafiyancin masu sallah cikin mata suwa ne wanda suka balaga kuma su ne dole akan su yi sallar na mala yake haddasana muhammadu ibn ubaidin haddasana hammadu ibn zaidin an ayyuba an muhammadin anna aisha ta nazalat ala safiyata ummi talaha at-talaha aisha ta sabka a wajen safiya ummu talaha wadda ake ce ma talaha fara'at banatin laha sai ta ga wasu ‘ya'ya nata faƙala ce ta ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam dakala fi dakala ya shiga wa fi hujiri ko wa fi hujirati jariyatun alhali a ɗakina akwai wata baiwa mace jariya yana zuwa da ma'anan yarinya ƙarama yana zuwa da ma'anan baiwa fa'alƙali haikuwahu sai ya jehwa mini kyallansa wa kala sai ce shukihi bishakkatai ne ki raba sa gida biyu fa'a'ati hadihi nisfan sai ki ba wannan rabi ma'ana wannan yarinyar walfatatan lati inda ummi salama nisfan ita ma yarinyar da take a wajen ummu salama ki ba ta rabi fa inni la'uraha illa kad hadat domin ni ina ganin husun balaga aula urahu ma illa qad hadata domin ina ganin fa sun kai me yake da suna lokacin haila kenan in sun kai lokacin haila ko dole ne su rihe kansu in za su salla ko kun ba ba za su salla ba kowane lokaci dole ne su rihe kansu qala abu daud wa kadha rawahu hisham an ibn sirin hadisin bai inganta ba a takeice dai wannan hadisin ko bai inganta ba wancan wanda yake sama ya inganta yana nuna dole ne mace yana daga cikin al'aurata ta ruhe kanta a wurin sallah babu ma ja a fi sadli fi salati babin da ya zo game da bayanin asadil asadil yana da ma'anoni guda uku ma'ana ta farko shine mai suna sakin hannu shine as-sadr ana cewa sadalu qabadu da sadalu hausa ke cewa qabaru ɗan qabaru masu sakin hannu kenan an ga masu kama hannu shi sune al-qabdu ɗan qabaru ɗan sadalu an gane ku sune masu sakin hannu to shine as-sadlu to amma anan yana nuna ma'ana guda biyu yana daga cikin ma'anan as-sadl shine sakin kaya har su ja ga ƙasa an gane ko riga ce wando ne shine as-sadl sakin kaya har su ja ga ƙasa amma ya bambanta da isbal shi isbal ya shahi wando ne shi kuma as-sadl amun ne da kulli thiyab riga ce hulla ce rawani ne kada ma har yana jin ƙasa do ana ce mishi as-sadl amma shi isbal shi kuma ya shahi wando ne kawai yana daga cikin ma'anan asadil shine mutum ya sa kaya sai ya sa hannuwansa a cikin rigar ba san ko an gane da kyau ba ai hannuwa hudu su ake ko to sai mutum ya sa hannuwan nashi a cikin riga to shi ma wannan ana ce mishi asadilu to wannan ma'anonin guda biyu su ne suka yi kama da muke da suna ma'anar wannan babin akwai ka'ida a wajen malaman lugha suke cewa idha ihtamala al-lafzu ma'nayayn la tanafi bainahuma humila alaihima idan lafazi ya kumshi ma'anoni guda biyu kuma ma'anonin ba su ci karo da juna ba to do ana dora su akai kenan zamu tai akan sadalu shine daga ciki mutum ya rika barin kayansa suna ja ga ƙasa ko kuma ya sanya hannu rigarsa ya sanya hannuwansa a cikin a cikin rigarsa haddasana muhammad ibn al'ala kenan game da yin sadalu a cikin sallah babu ijmal yace haddasana muhammad ibn al'ala wa ibrahim ibn musa an ibn al-mubarak an al-hasan ibn zakwan an sulaiman al-ahwal an ata'in qala إبراهيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصدل في الصلاة manzo Allah ya yi hani akan sadalu a cikin sallah barin kaya su ja ga ƙasa ko kuma sanya hannuwa a cikin riga wa an yi ghattiyar rajulu sahu da kuma mutum ya liƙe bakinsa qala abu dawud rawahu islun an ata'in an abi hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ani sadl fi salati manzo Allah ya yi hani akan mutum ya bar kayan su ja ƙasa a cikin sallah kun ga wannan hadisin ya karantar da mu abuwa guda biyu da manzon Allah ya hana na farko liƙe baki a cikin sallah manzon Allah ya hana haka kuma hanin wannan ya zo ne a lokacin larabawa da suke yawan yin rawani daga cikin rawaninsu kuma akwai wanda suke na liƙe baki da hanci gaba ɗai to sai manzon Allah ya hana haka in za ka sallah ba a ce ka cire rawanin duka ba amma dai dole ka buɗe hancinka da me da bakinka misali wanda suke sa fafet in dai ba da larura ba an gane ku larura ta wadda za ta iya hana maka natsuwa cikin sallah to manzo Allah ya hana mutum ya liƙe bakinsa a cikin sallah ana ganewa da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam malai ce haddathana muhammad ibn isa ibn at-tabba haddathana hajjaj an ibn jurayj qala akthar ma ra'aytu ata'an yusalli sadilan mafi yawan lokacin da naga ata yana sallah yana sallah ne sadilan ma'ana ba tare da ya rike kayansa ba yana barin kayansa suna ja ga ƙasa qala abu dawud wa hadha yud'ifu dhalika alhadith wannan hadisin kamar yana da'ifantar da wancan hadisin domin a zahiri akwai cin karo amma malamai sun yi ma imam abu dawud istidraki akan cewa a babu cin karo a tsakanin wannan hadisan guda biyu jan kaya a cikin sallah kala biyu ne an gane da kyau ko akwai jan kaya na wajen sujada akwai kuma jan kaya na wurin ba sujada ba idan ka zo sujada gaba ɗayan komi naka ne ake so ya faɗi a ƙasa kina har kayan ka babu laihi su mi su ja ƙasa asali ma ba a maso ka ce za ka tattare kayan ka don kabo da su lalace za ka yi sujada komi naka zai yi sujada za mu gani ma a nan gaba to irin wannan shine sadarin da ya halatta dan kayanka sun ja ƙasa a cikin sujada babu laihi akan haka amma kana tsaye kayanka suna jan ƙasa to wannan shine aka hana wallahu ta'ala a'lam babu salati fi shu'urin nisa'i babu mai bayani game da sallah a cikin shu'urin nisa shu'ur jam'i ne na shi'ar shi'ar ita kuma ita ce rigar ciki an gane da kyau ko annasu ditharun wal ansaru shi'arun an gane ku ma'ana 'yan ciki kinan rigar ciki ita ake ce ma shi'ar kinan jam'i ne shu'ur kinan babu mai bayani akan sallah da tufafin mata ya halatta ka sa rigan matarka ka yi sallah an gane ku ko ka sa zanen matarka ka yi sallah in ma 'yan duniya ne ko ka sa wandan matarka ka yi sallah an gane da kyau ko wannan shine kenan abinda ya sa na ce 'yan duniya magana mafi inganci babu wani wandan mata an gane da teku inda ba ɗabi'a ba wannan mutanen garin an san su tun can fil azal maza ma suna sa mata ma suna sa wando kamar yadda wasu ana samun maza su ma suna sa zane to in ba su ba misali mu a nan a ɗabi'ance wake sa wando maza kenan mu a mujtama'in mu maza ne halatta su sa wando wallahu ta'ala a'lam to kenan shine ma'anan wannan babin حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا الأشعث عن محمد يعني ابن سيرين عن عبد الله بن شفيق شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله يكسن لا يصلي في شعورنا بايا ينسلى أتكين كايم تفاف وإنتكي أو لحفنا ko kuma lagenmu wanda yake bi mashikinmu kala ubaidullahi shakka abi ma'aifina ne ya shakka shi'aruna ta ce ko shu'urina ta ce ko luhufina a takaice wannan hadisin me ke nunawa wanzan Allah baya sallah a cikin tufafin matansa idan kuma aka ce manzon Allah baya yi ana nuhin kenan kai ma sunna ce a gare ka kada kada kai wannan shi ne kenan domin al'aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam an nadab illa idaktarana bi amrin qawli fa yufidu ba afadal qawli asali ayyukan manzon Allah mustahabbi ne sunna ce sai in manzon Allah da yayi aikin sai ce to kuma haka za ku yi ba san ko ana gane da kyau ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cin abinci da dan yatsa nawa a ɗan yatsa guda uku to kowa sai a ce dole shi ma sai a ce ɗan yatsa uku akwai wanda ko hannun nasa ma yana ganin ya mishi karanci da ana da yana halatta a sa hannun biyu da biyu ma zai sawa to wannan shine kenan kenan shine al-aslu fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam annada illa idza tarana bi amrin qawli fa yufidu ma afada al-qawl kenan a takaice dai sunna ce nisantar yin sallah da kayan mata abin da yasa aka ce nisantar sallah da kayan mata don mata mafi yawanci suna da al'amari na haila tana iwa kayan su ya tafi haila bayan wannan kuma mata suna da abin da ake ce ma rutubatul farji danyin farji malamai suna ganin wannan shi ma najasa ne ga mata to mace ta sa wando ka ɗauko kasa kaga akwai ɗanyi wannan na na farjin nata wanda zai isa kayan su kasance da najasa bayan shi kuma mata sun yi yawan maziyi akan me akan maza don sun yi karhin sha'awa akan maza wannan shi yasa idan kuka lura a al'ada mafi yawanci mata wanda suka sa damu da addinin su in dai a gida suke in za su yi sallah to sai sun hidda dan dan campaign dan na can kuriya sai sun hidda shi wanda suka san ibada yanda ya dace malai ce babur rajuli yusalli aqisan sha'rahu babu mai bayani akan mutunan da zai yi sallah aqisan sha'rahu alhali ya dame kansa ya jefa shi baya an gane ko shine shine ka tattara gashin kanka sai ka maida shi baya ka cure shi an gane ko shine ma'ana aqisan sha'rahu mutunan da zai yi sallah alhali ya dame gashin kanshi ya maida shi baya haddathana al-hasan بن, بن, بن أبي علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري يحدث عن أبيه أنا يعني بعد الأباري دقماء فينسا أنه رأى أبا رافع akan cewa ya ga abu rafi maulan nabi sallallahu alaihi wasallam maulan manzon Allah marra bi hasan ibn ali ya biya a wajen hasan dan ali alaihi assalam amincin Allah ya tabbata a kansu wa huwa yusalli qa'iman alhali shi alhasan kinnan yana sallah a tsaye wa qad gharaza dufrahu fi qafahu alhali ya jeho gashin kansa a wajen ƙeyar kansa alkafa shine ƙeyar kai kenan gashin nasa gaba ɗaya ya tattara shi a wajen ƙeyar kansa fahallaha abu rafi'in sai abu rafi' ya banye wannan kullin da yi ma'ana gashin nasa da ya kulli ya maida shi baya sai ya banye shi faltafata hasanun ilaihi mughdaban sai alhassan ya juya ya kalli rafi yana a cikin hushi an gane da kyau ko faƙala abu rafi'in sai abu rafi ya ce akbil ala salatika fuskanci sallarka ci gaba da sallarka wala taghdab kada kai hushi dan na maka wannan abun ana gane da kyau ko fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu domin ni na ci manzon Allah yana cewa zalika kiflu shaytani ay mawdi'u qu'udi shaitan wannan wurin zaman shaitan ne ma'ana inda ka cure gashi nan naka ka aje wurin zaman shaitan ne ya'ani maq'ada shaitan yana nuhin mazamnar shaitan ya'ani maghriza dufrihi yana nuhin inda ya maido gashin nasa ya kulle sa mu karanta nabin duma na su guda sai mu bayani حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن أمر بن الحارث أن بكيرا bukair haddasahu ya ba shi labari anna kuraiban maula ibn abbas akan cewa kuraib maulan abbas maulan ibn abbas haddasahu ya ba shi labari anna abdullahi bin abbas akan cewa abdullahi bin abbas ra'a abdullahi bin al-harith ya ga abdullahi bin al-harith yusalli yana salla wa ra'suhu ma'qusun min wara'ihi alhali gashin sa ya dame sa a bayansa faƙama wara'ahu sai abdullahi bin abbas ya tsaya a bayansa faja'ala ya hulluhu sai ya banye wannan gashin wa aqarra lahu al-akhar shi kuma ɗayan da ake ma ake banye ma gashin ya tabbatar akan haka ma'ana bai yi inkari ba shine ma'anan wa aqarra lahu al-akhar falamma sarafa lokacin da ya sallame aqbala ila ibn abbas sai ya fuskanci ibn abbas faqala sai ce malaka wa ra'si ina kai ina kai na kuma kala ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ni na ji manzon Allah yana cewa innama mathalu hadha ai misalin wannan dami gashi a maida shi baya mathalul ladhi yusalli wa huwa maktufun kawan misalin wanda yake salla ne alhali hannuwan sana a dame baya shine maktufun ay rubita me yake da suna yadahu wara'ahu kamar wanda aka ɗame hannayensa ne a bayansa wanda aka ɗame ma hannaye a bayan shi sallah tana yi ko jayyar sai inda larura in ya kasance bayan da za a yi to wannan kuma sai ya yi ta a hakan wannan shi fattakullaha mastata'atun wannan hadisin kenan waƙi'a ce guda biyu ta faru da sahabai mabambanta mu ba da misali da na farko shine alhassan bin ali yana sallah a dukkan alamu sallah ce ta nafila to dama kun san laraba da gashi mai yawa musamman su jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna da gashi mai yawa to da zai sallah sai ya mai gashin nashi ya kulle shi a baya yana cikin sallah sai rafi' abu rafi' ya biyo shi ma sahabin manzon Allah ne ɗaya daga cikin manyan sahabbai yana biyowa sai ya kwance masa wannan gashin nasa sai alhassan ya waiwayo ya kalle sa a cikin hushi ma'ana kawo bai shi daɗin abin da ya masa ba sai ce masa ci gaba da sallarka kada ka yi hushi bayan an ƙari sallah ne sai yake ba shi labarin cewa manzo Allah ya ce misalin wanda yake yin haka kawar misalin wanda yake sallah ne hannu na ɗaure a wata riwayar wannan wurin da ka ɗaure to mazamna ce ta shaiɗan domin lokacin da za ka yi sujada in gashin kai na ɗame gashin yana faɗuwa ya sujada shi ma ba zai sujada ba an gane ko to sai kasance shi kuma shaidan inda bai sujada ba nan yake so ya me na yake so ya zamna kinin shi yasa aka ce wanda yake sallah gashi na dame kamar hannunsa na dame ne kinan kamar wani bangare shi ma bai sujada ba kamar yadda muka ga akan cewa sujada in zaka yi ta komi naka ya faɗi ya sujada in za ka yi sujada kada ka shiga wani tattare riga a barta ita ma ta faɗi ta yi sujada wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'lam malici babu salati fi na'li babu mai bayani game da sallah da takalmi حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني محمد بن عباد بن جعفر عن ابن سفيان عن عبد الله بن السائب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح ناغا منزان الله ينا صلى أرانا بود مكة ووضعنا عليه أن يساره سيدور تاكلمنسا أهجمكنسا kenan ga dukkan alamun ba da takalmi ne ba ya yi sallar kuma a wajen fatu makka ne kenan a ƙarshe-ƙarshen rayuwar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا الحسن مجيغ بس يمو غني يعني الامر yake حدثنا الحسن kusan wannan hadisin da wannan duka guda ne حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق وابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد عباد بن جعفر يقول ناجي محمد بن عباد بن جعفر يناتي واخبرني ابو سلمه ابن سفيان وعبد الله بن المسيب العابدي وعبد الله بن أمرو dukkaninsu sun bani labari an abdullahi bin sa'ib su ma sun karɓo daga abdullahi bin sa'ib kala ya ce salla bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama subha bi makka manzon Allah ya sallatar muna asuba a makka fastaftaha suratul mu'minin sai ya bude ma'ana ya fara karatun suratul mu'minin hatta idza jaa dhikru Musa wa Harun har sai da yazo inda ake ambaton Musa da Harun kinan ayar summa arsalna Musa wa akahu Haruna shine ma'anan wurin kenan sai da ya kawo wannan ayar kusan aya ta 45 ce au dhikru Musa wa Isa ko kuma a ayar da take ambaton Musa da Isa ibnu abbadin ya shukku ibnu abbad yana shakka ne waccan aya ce ko wannan ce a ikhtalafu ko kuma sun yi sabani ne a wajen riwayar yace akhazat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'latun manzo Allah ya ka daidai wannan ayar ta 45 sai tari ya kama manzon Allah shine su'la ay min as-su'al as-su'al shi ake ce ma tari su'la kaman wani tarin da mutum yake yi fahazafa sai manzo Allah ya katse karatu shine fahazafa ay fataraka alqira'a sai ya katse karatu faraka sai ruku'i wa Abdullah ibn Sa'ib Sa'ib hadirun lidhalika Abdullah ibn Sa'ib yana nan lokacin da aka yi wannan sallar anan ne yake bada labarin cewa sai ya ga manzon Allah takalminsa ya aje sa ya aje su a wani bangare a bangaren sa na hagum حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن زيد عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه من ظن الله هكينا تكين سلا بصحبانسا إذ خلعنا عليه قسم سيتري تاكلمنسا الهالي تاكلمين يكي سلا سيتري تاكلمنسا فوضعهما أن يساره يأجس أحقم كنسا فلما رأى ذلك القوم لوكتن دمتاني سكا غهاك من ذا الله يتري تاكلمنسا ألقوا نعالهم سما غباء ديش سكا يكادي تاكلمن سكا تتريسو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته لوكتن من ذا الله يكاري سلرسا قال سيتي ما حملكم على إلقاء نعالكم ميسا كوكا يجيوا تاكلمنكم qalu suka ce ra'aynaka alqaitana alayka mun ga kai jiwa da takalminka ne fa alqaina ni'alana sai muka yi jiwa da takalmin mu kun ga su sahabbai akan su menene duk abinda manzon Allah yayi to su ma za su mi su ma za su yi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kenan da sun ga manzon Allah yayi abu kai tsaye za su za su yi ido ruhe ba sai sun tsaya tambayar ba dan me yasa zamu yi dan me yasa ma shi manzon Allah yayi wannan shine dama hali na mutunan kirki sai suka yi juhara takalmin su sai manzo Allah ya ce me yasa kuka yi haka mun ga kai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce inna jibrila lallai jibril alaihi salam kun ga nan sun sa sallallahu alaihi wasallam kuskure ne na tiba'a atani ya zo mini fa akhbarani sai ya bani labari anna fihi ma qadaran akan cewa a cikin wata kalmina akwai kazanta au qala ko kuma yace azan an gane ko cutarwa idan aka ce aza duk abin da yake mummuna ya shiga a ciki amma idan aka ce qadaran ana nuhin kazanta wa qala sai ce idza jaa ahadukum ila almasjid idan dayan ku yazo wurin yin sallah falyanzur to ya duba fa in ra'a fi na alaihi qadaran idan ya gani a cikin takalminsa akwai kazanta aw azan ko wata cuta falyamsahu to ya goge wannan kazantar ya goge wannan daudan wal yusalli fihi ma sai yayi sallah a cikin su حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثني بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال فيهما خبث أو رواية سيتي أتكنس أقوي خبث شما دوك ننشي كزن تاني قال في الموضعين ياتي أتشمور عليه ودابيو خبث shi lafazi na khabas da ya kawo maimakon ƙazar ko kuma aza dukkanin su dai hadisan ma'anan su guda a takaice wannan hadisin yana daga cikin abin da yake karantar da mu shine ashe idan mutum yana a cikin sallah sai ya tuna da wani abu na bangaren jikinsa akwai kazanta tattare da shi inda yana iya hurda wannan abun ba sai ya katse ni ba ba sai ya katse sallarsa ba sai ya ci gaba da sallarsa misali kana da garan bubu irin wannan yan cikin sai ka tuna akwai wani yaro ya maka hutsari kawai hudda rigar ka yi wulgi da ita ka ci gaba da sallaka amma kuma in wannan ce wadda ita kun ba ta hurduwa kenan dole sallar sai an mi sai an katse ta an je an a da suna an je an nemi wata riga an sa ko kuma an wanke wurin da ke da ke da kazam takin wannan hadisin yana nuna halaccin sallah da takalmi amma tare da ka yi ƙoƙarin iya iya mafi rinjayen zato naka akan cewa takalmin ba su da mi ba su da najasa ba su da ƙazanta ana ganewa da kyau ko tun daga shi manzo Allah na sallah mala'ika ya gaya ma manzon Allah da ce babu laihi akan haka da mala'ika bai ma ba zai magana ba amma ka shi sai da aka turo mala'ika lokaci guda ya ma manzo ya faɗakar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai riwaya ta zo manzo Allah yace idan ɗayan ku zo masallaci ya duba takalmin yana so ya sallah da takalmi sai ya ga takalmin suna da kazanta to ya zuza su a ƙasa sau uku shikenan ya wadatar idan kuma da takalmin ya taka wani kazanta sai kasance yayi tahiya mai dan nisa kamin ya kama masallaci to sai manzo Allah yace wannan ƙasar da ya biyo ta gaba za ta goge waccan kazantar da yami da ya taka a can baya wannan shine kenan to mu je akwai akwai rikici a nan gaba حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد بن عوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود كسابا ما يهودا فإنهم لا يصلون في نعالهم دمسوا باسا سلا دتاكلمنسوا ولا خفافهم كوكما خفنسو حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا علي بن المبارك عن حسين المعلم عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقا منظر الله يصلي حافيا ينا سلا باب تاكلمي حافيا حفاة عراة أنغانيكو ومنتعلا sannan kuma yana sanye da takalmi kenan wannan yake cewa na sha ganin manzon Allah wataran yayi sallah da takalmi wataran kuma me wataran ba takalmi kenan kowanne nau'i yayi to malumai sun yi sabani game da sallah da takalmi kai tsaye dai sun yi ittifaki akan shar'ancin haka amma mustahabbi ne ko kuma me da suna mubah ne kun sa akwai bambanci ko in aka ce mustahabbi ne sallah da takalmi in kai za a baka lada in baka yi ba kuma me ba za a baka lada ba kuma ba za a zarge ka ba wannan shine kenan huwa ma amara ash-shari'u fi'luhu ala ghairi wajhi al-jazmi aw wata ibara huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu in kai za a baka lada in baka yi ba kuma ba za a ce me yasa baka yi ba wasu malamai suka ce haka wasu malamai suka ce a'a sallah da takalmi mubah ne in aka ce kun mubah ne la yusabu ala fi'lihi wala tarkihi wala yu'aqabu ala tarkihi in kai ba za a baka lala ba ko in ba in ka bari ba za a baka zunubi ba kenan duk uwa su dai ko wannan shine mubah ma la ya ta'allaku bihi talabu fi'lin wala talabu tarkin shine abinda ba a ce kai ba kuma ba a ce ka bari ba shine mubah to wannan shine to malaman da suka ce mubah ne mustahab ne in kai za a baka lada suka buga dalili da wannan hadisin ku saba ma yahudawa domin su ba su sallah da takalmi ku ku yi ne ku ku yi da takalmi kuma ko in ka saba ma yahudawa tabbas me za a baka lada za a baka an gane da kyau ko wasu kun malamai wanda suka ce mubah ne suka buga dalili da ai da a ce mubah ne manzon Allah ba zai barin mubah ba an gane ko ba zai barin mustahabbi ba yana gani manzon Allah da kwadayin ladarsa da kullun sallah da takalmi zai dan ladarsa ta me ba sa kun gane ma'anar ba an ce in kai za a baka lada to manzon Allah kuma mun ga ko da yaushe yana kokarin yin abin da ya samu lada kuma sahabbai su ma haka suke to da sahabbai kullun da takalmi za su mi za su rika yin sallah wannan shine falsafar su to a takaice dai masu girma sallah da takalmi abu ne wanda yake babu tantama akan ya halatta in kaga mutun yayi kada ka zarge sa akan haka sai in yayi a inda bai dace ba ma'ana inda mutane sun gyara masallacinsu wannan kuma za a cewa mai ke da suna yayi rishin ladabi domin a lokacin manzon Allah abinda ya tabbata yawan sallar manzon Allah da takalmi a wajen balaguro ne a wajen yaƙi inda sallar ga ƙasa ne ake yin ta kuma a farko-farkon musulunci masallaci babu mashin hida irin wannan wanda ta dace to haka suke sallolinsu amma lokacin da shahida ta washi ba manzo Allah ya kasance mafi yawan sallarsa baya yi da takalmi saboda ya umurta da a tsaftace masallaci shin hidar da aka yi shiga ko da takalmi a koda yaushe zai iya sa dauda ta shigo ko kasa ta shigo a masallaci wallahu ta'ala a'lam babul musalli idza khala an alaihi aina yadhahuma mai sallah idan ya hidda takalminsa ina zai aje su ma'ana kana cikin sallah sai ka tuna suna da najasa zaka hudda su in ka hudda su ina za ka aje su ko kuma ka fara sallah da takalmin sai ka ga kai bari dai in hudda takalmin to ina za ka aje su حدثنا الحسن بن علي حدثنا عثمان بن عمر حدثنا صالح بن رستم أبو عامر عن عبد الرحمن بن قيس عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lallai manzon Allah ya ce idza salla ahadukum idan ɗayan ku zai yi sallah ko yana sallah fala yad'na alaihi an yaminihi to kada ya aje takalminsa a bangaren sa na dama wala an yasarihi ko a bangaren sa na hagum fatakuna an yamini ghairihi domin zai kasance a daman waninsa tunda kai hagunkinka shine daman wani shine ma'anan wannan illa Allah ya kuna an yasarihi ahadun sai in ya kasance a hagunkinsa babu kowa wali ya za'ahu ma baina rijilaihi kuma ya aje su a tsakanin kawahuwansa ma'ana a ƙasan kawahuwansa ba a gabansa ba حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا بقية وشعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني محمد بن الوليد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إذا أينك ينا صلى فخلعنا عليه سيتشري تاكلمنسا فلا يؤذي بهما أحدا تو kada ya cutar da kowa da su liyaj'alhuma bayna rijlaihi ya sanya su a tsakanin kafafuwansa aw liyusalli fihima ko kuma ya yi sallah da takalmin nasa al'amari na sallah da takalmi yana ɗaya daga cikin wanda ya kamata a waye musu da kai akan shine sozawa an gane da ke jami'an tsaro wanda suke a fagen daga kun gani su a koya musu ko da yake ku yi sallah ko da takalmi ku yi arwallakku da takalminku kuma ku yi sallah ko da me da takalminku babu salati ala al-khumra babu mai bayani akan sallah akan al-khumra al-khumra hiya as-sajjada as-saghira abinda ake sallah akan shi karami wasu kuma malaman lugha suna ce al-khumra ita ce tabarmar da ba a ganin alamar sakarta حدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن شداد حدثتني ميمونة بنت الحارث قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي manzo Allah ya kasance yana sallah wa ana hida'ahu alhali ni ina gehensa ina kusa da shi ai bijanibihi wa ana ha'idun kuma alhali ina mai haila wa rubbama asabani wa rubama asabani thawbuhu wataran ma kayan nasa suna shahar jikina idza sajada idan yayi sujada wa kana yusalli ala al-khumra kuma ya kasance yana sallah a irin wannan taffin dan karami babu salati ala al-hasiri babu bayani akan sallah akan tabarma babba ita ce al-hasir ita ce tabarma wadda take babba حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال قال رجل من الأنصار ولمتن دقتك متانا مدينة ياتي يا رسول الله يا مائكين الله إني رجل ضخم ني متني ميجكي وكان ضخما كما تبس هكذا يا كسنتي متني ميجكي لا أستطيع أن أصلي معك بانا إيه إني صلى تارا دكاي دومين gidan shi yana da nisa da masallaci to jikin nasa yana hana masa ya iya tahiya masallaci sai ya ce wa sana alahu ta'aman sai shi mutunan ya yi ma manzan Allah abinci wa da'ahu ila baitihi ya gayyaci manzan Allah zuwa gidansa fasalli hatta araka kinan bainal qausain wannan bayanin bainal qausain ne kinan ga cikon hadisin kinan yace ya manzon Allah ni mutum ne mai jiki ba na iya sallah tare da kai zo in nuna maka wani wuri kai mini sallah a gidana shine fasalli kai mini sallah hatta araka kaifa tusalli domin in gaya kake yin sallah fa aqtadi bika sai in yi koyi da kai fa nadahu lahu tarafa hasirin sai suka yayyafa ma wani gehen wata tabarma ruwa suka yayyafa mata ruwa domin tabarma ce ta kaba kun babba sai aka yayyafa ma wani gihi ruwa kana lahum wadda tabarma tasu ce fa qama sai manzo Allah yayi tsaye fa salla raka'ataini sai salla raka'a guda biyu yana kallon sa qala fulan ibn al-jarud fulan bin jarud yace da Anas ibn Malik akana yusalli duha shi manzo Allah ya kasance yana sallar warha qala yace lam arahu salla illa yawma idin ni dai ban taba ganin shi da idanu ba da idanuna ba yayi sallar walha sai a wannan ranar haddathana muslim ibn ibrahim haddathana al-musannab ibn sa'id az-zari'i az-zari'u haddathana qatadatu an anas ibn malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana yazuru ummu sulaym manzo Allah ya kasance yana ziyartar ummu sulaym fatudrikuhu as-salatu ahyanan sai wataran sallah ta riske sa a can fayusalli sai ya yi sallah a can ala bisatin lana a wata tabar mata mu amma a nan yana nuhin sallah ta walha ba sallah ta farilla ba domin sallah ta farilla manzo Allah baya sallatar ta ko ina in ba masallaci ba sai in baya da lahiya wa huwa hasirun nandahuhu bil ma'i wata tabar ma ce wadda muke yayyafa mata ruwa don saboda ta saki ta yi tafshi sai ai sallah akai حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة وعثمان بن أبي شيبة بمعنى الإسناد والحديث da ma'anan isnadin da hadisin ma'anan isnad salsala da kuma alhadisi na nuhin matankin qala suka ce haddathana abu ahmad zubairi an yunus ibn al-harith an abi aun an abihi an al-mughira bin shu'ba qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli ala al-hasiri manzon Allah ya kasance yana sallah akan tabarma wal farwati al madbugha da kuma hwata ita ce al farwa al jild al madbugha da hwata wadda take jemamma mu kakkare da wannan hadisin sai mu tsaya anan babu rajuli yasjudu ala thawbihi a takeice wancan hadisin abinda suke nuna muna halaccin sallah akan tabarma kowace iri ce matukar dai ba ta da najasa ko kuma duk abin da dai ake shinhida shi a ƙasa ya halatta a yi sallah a kan shi matukar ba najasa ba ne an gane da kyau ko? to ya halatta yin sallah a kan tabarmar swata? a? ya halatta yin sallah a kan tabarmar swata? a? to kun yi shiru a bani amsa ni dai son nake san ya halatta ko bai halatta ba ya sani ko bai sani ba ya halatta ko bai halatta ba a ya halatta bai halatta ba jayyid to ya halatta inda larura an gane ko amma in babu larura bai halatta ba an gane da kyau ko amma ko da yake an ce bai halatta ba shi ke nuna in kai sallar ba sallar ba ta yi ba in kai sallah akan tabar maswata sallar ta yi an gane da kyau ko amma dai wannan laihin na sata tabarmar yana ne yana nan kawo misali ka yi sallah a masallacin da aka gina da kudin haram sallah ta yi an gane da kyau ko amma wannan laihin na me na wannan ginin masallacin na haram yana nan suke cewa ka'ida ce usuliya idza adan nahyu ila zati al-ibadati دل على فسادها وإن آد إلى أمر خارج فلا duk abin da aka hana kai kai sa in dai ya ta'allaka da ibadar to ibadar ta lalace amma in bai da alaka da ibadar to ibadar ba ta lalace ba bil misali ya tabi makar mutum ne ya zo ya yi sallah da kayan da suke na swata an gane da kyau ko yanzu sallashe ta yi ko ba ta yi ba a sallashe ta yi ko ba ta yi ba salla ta yi domin swata tana da alaka da salla ba ta da alaka da salla mutum ne ana cikin salla sai ya zura hannu ya lalabe sarulan wani kuma ya ci gaba da salla sallashe ta yi ko ba ta yi ba salla ta yi an gane da kyau ko amma laihin zunubin satar yana nan ko baya nan yana shine idza adal idza adal nahyu ila zatil ibada amma mutun ne yana sallah sai yayi magana sallar shi ta yi ko bata yi ba sallar shi bata yi ba ta lalace don hanin yana da alaka da ni da sallar ita kuma sallar ba ta ita kuma swata ba ta da alaka da ni ba ta da alaka da sallah wallahu ta'ala a'lam wannan ka'idar in ka gane ta zaka iya warware matsaloli masu yawa wanda shine muhimmancin koyon alqawaidul fiqhiyya anan nake muku albishir da wata daura da muke shirin shiryawa in Allah ya nuna muna samiji mai zuwa a masallacin tukur insha Allah za a yi daurar malamai guda uku za su gabatar da daurar ina daga cikin su aqida da sira da fiqhu to ni na ɗauki ɓangaren fikihu kuma musamman akan alkawa'idul fiqhiyya za ku ga sanarwar a nan gaba in Allah ya so insha Allah ana ya kamata mu dakata ko inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله واياكم